ولا مخرج من هذا إلا العلم يا إخواني والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وليس بفهم كل ناعم بفهم سلف الأمة إذا أردنا أن ننجو فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إذا فعليكم عند حصول هذا الاختلاف الكثير وأظن ما جاء اختلاف كثير مثل زماننا هذا كما أنه لا يمكن أن يعبد الله عبادة صحيحة إلا بالعلم لأن فيها المخرج فيها الدواء فيها وصف الداعي وفيها الدواء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗurinmu a wannan markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram game yau muna shidda ga wata na zalƙa'ada ko zulƙa'ada hijira shekara 436 wanda ya dace da 21 ga watan takwas shekara 2015 a sati da ya gabata mun tsaya a aya ta hamsin da bakwai mun hara bayani na aya ta hamsin da takwas lokaci ya zo kenan sha Allahu yau za mu tashi farkon aya ta hamsin da takwas ta wannan sura bismillah alama mama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعزكم به إن الله كان سميعا بصيرا wanda suka ji darasinmu da ya gabata mun yi muqaddama na dalilin sabkar wannan aya muna cikin dai bayani ne cewa da yanwa a takaice wannan aya ta 58 ta surutun nisa aya ta 58 surutun nisa cewa Allah ne da tabbatarwa da ba mu wani umarni na mai da amana ko kare amana wanda yan waka ce amana wata abu ce mai girman gaske wadda a yau ake kwarai sakaki a kanta bayani ya gabata cikin hadisai ingantattu daga cikin buhari ko musulun duka dai wannan ruwa ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa a ranar tashin kiyama bayan an gabatar da sirat ya ce fatursalul amanatu wal eh, tursalul amanatu wal rahim ya ce yaminan wa shimalan an jambatil arsh wani jambatil arsh yaminan wa shimalan fatursalul amanatu jambatil arsh jambatil sirat ya ce shi jambatil sirat yaminan wa shimalan ana gabatar lokacin da aka ba mutane umarni ta ban bin kan saradi ya ce za a kawo amana da zumunta a ajiye su jambata sirat gehi biyu na saradi nan amana nan zumunta na ma'anar maganar cewa duk maciyin amana bai hucewa lahiya haka wanda yake yanke zumunta shi ma bai hucewa lahiya magana kenan wanda za a kawo su a gehi na salati ɗaya nan ɗaya nan dama da hagu na kenan mutum ya ƙoƙarin kare amana har wata ruwaya wadda hadisin da shawayi da manzo Allah ke cewa addil amanata ila man tamanak wala takun man khanak ka bada amana ga wanda ya baka amana kakkara maka ce neman amin ha'inci ne matsayin ha'inci tun da garin kowa ka yake ana muni kai kada ka ha'inci wanda ya maka ha'inci wata ruwaya za mu gane yan uwa muhimmancin amana wanda mun yi bayanin sati da ya gabata dukkan abin da za a baka ka ajiya na dukiya ne na wani abu ne balle irin dukiya ta jama'a jagora ne a akanti ne wani abu dai na rayuwa aka sa amana a hannunka ka yi ƙoƙarin karewa don cewa gobe kiyama ta makanta wata ruwaya wadda ta tabbata daga abdullahi bin mas'ud ruwa da imam ahmad ya roto haka imam al-bayhaqi cikin sahiya na targhibat ibn albani da ya mai ta'aliki ko taqiqi kai abdullahi bin mas'ud ke cewa yukaffiru dhunuba kullaha illa al-amana duka zunubai za a yi ma kafar zaban da amana Allah bai baranta yace yu'ta bil abdi yawm al-qiyamati wa in qutila fi sabilillah fa yuqal أد أمانتك فيقول أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا فيقال انطلقوا به إلى الهاوية فينطلق به إلى إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين ثم قال ثم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وأشياء عددها وأشد ذلك الوداع قال يعني زادان الراوي كنا فأتيت البراء بن عازب فقلت ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود قال كذا وكذا قال صدق أما سمعت الله أما سمعت الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها إذا من آية نعم أبن ديك رواية ابن مسعود كمان دا زردان تكين رواية كمان دي سامو رواية عبد الله بن مسعود yace Abdullahi bin Mas'ud ke cewa ana kafara dukkan zunubai Allah kan yi gafarta masu yace amma banda amana yace amana yu'ta bil abdi yawmul qiyama za a zo da bawa gobe kiyama wa in qutila fi sabilillah koda a hilin fama na jihadi fi sabilillah Allah mai cikawa za a zo da shi koda shahada kenan yayi yace idan aka zo da shi a hilin kiyama za a ce addi amanatak amana da kace a duniya yau mai dota mai doka mutane yace fa yaqul ay rabb kayf wa qad dhahabat ad-dunya yace ya Allah zace ya ubangiji ya za a yi in maido da amanar da aka bani a duniya alhali duniya duka babu ita gaba daya babu duniya gaba daya a lokacin Allah zai umarni ga mala'iku in taliqu bihi ila hawiya ku tafi da shi hawiya Allah bada umarni maza maza ayi hawiya da shi ayi wuta da shi yace idan aka nihi wuta da shi yace fa in taliqu bihi za su nihi wuta da shi ila hawiya wa tumassalu lahu amanatu kaya atiya yamma dufi'at ilayhi za a me in me ya ci a nan duniya na amana kuɗi ne wata dabba ce wata mota ce katkat ko ba katkat ba ce ba mami ne da kaci na mutane Allah zai sa a suranta wannan abin a yanda ka ci shi a duniya in menene Allah zai sa a mai sura irin shi yace idan aka suranta wannan abin yace za a mai sura kaya aiki har mutu ka tale kamar a radda ka dauke shi kace amanar yanda yake haka za a suranta ma shi yace fa ya'rifuha fa yaraha fa ya'rifuha zai ga wannan amana taki kuma ya san lalle wannan amana kaza ce da yake zai gano ta tabbas yace idan ya gano ta fa ya'un fi athariha hatta yudrika zai zai kasa cikin wuta zai tso ya je ya nemo ɗauko wannan amana don ya tsinkaye ta shi kuma iya so ya bada ya huta so yake ya bada ya huta ga ta nan san fursan abin da ya ɗauka an ce ya maido ya ce ba abin maido babu duniyar aka suranta mai ita ga ta nan iya nihin kenan ya je ya ɗauko don ya meka a shafa mai lahiya ya ce idan ya kankara sai ya kai gab da wannan amana fa ya hamilu ya ɗauko ta kuma idan ya dauko ya dauko ta alaman kibai a kafadin shi ya dauko ya dauko ta ya dauka a kafada ya fito sai yayi hatta idza zanna annahu kharij sai inda ya kai gab zai huto da wannan amana daga wuta ya meka zallat sai wannan amana zallat amman kibai sai ta sullube da kafadin ya ta sullube ya ta fada ya ta koma ya ce haka zai rinka yi ya ɗauko ya huto kowa gab zai mai ko ta sallabe ta koma ya koma duk wannan iya nutso na cikin wuta ya je ya zo ya ce haka fahuwa ya hauri fi asariya abadal abidin haka zai rinka gangarawa cikin wuta iya nutso ya je ya ɗauko ya zo gab da wutarwa ta sallabe ya bita haka zai ta yi hal abadan abada subhanallah abin ya yi girma wa wani amana ake magana don haka sai yake cewa abin ya da yawa ya ce a salatu amana wal wudu amana wal wazanu amana wal kailu amana ya ce wa ashiya'un addadaha ya ce wa ashaddu zalik alwada'i ya ce sallah amana ce Allah ya ɗora wata amana ta ba da tabbatar da yin sallah guda biyar a wuni an ɗora ma bawa haka wannan amana kenan Allah zai ma bincike ka cita ko ka sabke amana da Allah ya ɗora a kanka sallah amana ce akan bawa ya ce arwallah ma amana ce ka ji tsakaninka da Allah ya arwallah ka take ya ce walwazanu amana abin awo na tukeli amana ce za ka yi haƙƙin mutane a maka umarnin cika mizani ka cika haka walkai shi ma awo na tiya ka rage wa mutane haƙinsu ko ka ba su kake haƙinsu annabi ya umarnin cewa zinu wa arjin in za ka awo ka yi kullum ka yi ƙoƙarin naka yarin jayi kada kana iya haka an ya kone ne yi a ka tabbatar da ɓangaren mata inda misali inda abincin yake misali kana auna hatsi ko shinkawa kilo iya sama da ƙasa iya bullin bullin to ka tabbatar da naka yi rinjaya ka tabbatar da wannan ana abin ya hi nan ka ga samun garin garanti zinu arjiya da bigata na shi ne samun nutsuwa baka ci haƙin kowa ba duk gudun kare shiga haƙin wani ne ya ce alwazin amana shi ma walkailin amana ya ce wa ashiya'un addadaha kai ma ya yi zano wasu ababe wanda biki ya sau wannan abin da ya rike ne ya ce amma cikin abin duka da ya jero ya ce wa ashaddu zalik alwadari wanda yi karyin amana a baka ajiya ajiya a wajenka kai mutane a hannunka wannan ya komi girma don haƙƙin Allah na iyaye maka na Allah ne wannan haƙƙin mutane wannan ya komi girma daga ƴan uwa sai shi zazan wanda yake rawato na wadda Abdullahi bin Mas'ud yace da yaji wannan magana daga Abdullahi bin Mas'ud yace fa atatul bara'a hin iske bara bin azimana ya ce rabia na ce mishi faƙultu ala tara ila makalabin masa'ud oi baka ji baka ji baka jin ko na baganin abinda ɗan masa'ud ke hodi wannan labarin amana ka ji abin da ke hodi kin ya ga abin kaman abin ya girman gaske shi ya zo ga bara ana ga abin da juwa da ɗan hodi sai ya zino ma ya jero ma bara abin da ibn masa'ud ya hada akan amana kamar yadda muka ji ya ce sadaq bara bin azib ya gaskantar da abdullahi bin masaud abin da ya faɗi haka yake ya ce ga shi aya mabakacin faɗar allah mai girma da buwaya ya ce inna lai amur kuma an ta'atul amana ila aliya allah iya muku umarnin mai da amana mai ka amana ga masu ita da wani a takaice dai an mu yi ƙoƙarin kiyaye amana ko ta mitici kadda ka rena amana to abin zaman za a ce mutum ko shahada ya yi za a mai wannan tonon asirin a kuma matsala ta kenan kwarai gwanda kaka amsa gwanda kaka amsa ta kaka tsara matsala kaka amsa kamar mutu kansu eh ba wani ajiya ya ba kaka amsa dan akwai girman hadari abin gaskiyar magana to wannan kenan shine fadar Allah inna la ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah iya muku umarnin mai da amana ga masu ita kuma kadiba ruwan da musulmi ya ruwato cewa iya daga cikin alama haka bukhari ya kawo lafazin wannan lafazin ruwa da manzo ke cewa daga cikin alama ta wani munafiki ne akwai wa iza wala tamanu khanahu ko wala tumina khan wala tumina khan aka wasu amana iya hayinci ke ɗaya ce cikin alamu na munafiki Allah kiyaye yace wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl kuma idan za ku yi hukunci tsakanin mutane nan kuma Allah iya umarnin maganar me ake cewa yin hukunci tsakanin mutane Allah ya baka alƙalanci jago shari'a kai shugaban za ka yi hukunci to Allah ja hankalinka in za ku yi hukunci tsakanin mutane to iya muku umarni an tahkumu bil adl ku yi hukunci da adalci kinan ka adiba matsayin mai abin talaka ne ko mai karamin kari ne ko mai babban kari ne a yi adalci na umarnin Allah mutane sun mai kauye a musu doka ta Allah to a yi ƙoƙarin kuma musu adalci a cikin doka ta Allah muke na umarnin ba da amana da umarnin shugabanni masu hukumci su yi hukumci da adalci inna la ni'ma izukum bi ma dalla ma'ana abin a zo a gani ne abin yabo ne irin wannan wa'azi da Allah ke muku galgadi kayan ku shiga irin wannan halin Allah ke muku umarnin galgadin shiga wannan hadarin na cin amana ko na zalunci a cikin hukunci inna Allah kana sami'an basira kuma Allah ke tabbatarwa shi Allah mai ji ne kuma mai gani ne iya jin abin da kuke aikatawa kuma iya gani kenan a gaban shi ake iya ji iya gani sai mutum ta kanshi kenan ma ka ɓoye ko kai mugun lissayi shi dai Allah sami an basira ne Allah ci gaba
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نعم نعم cikin sababin saukar wannan aya imam al-bukhari ya kawo ta ruwaya wadda wata sariya da manzan Allah ya aika a shugabancin abdullahi bin huzafa ya samu jagorancin cikin wata tahiya sai mai ake cewa aka samu matsala tsakanin shi da wanda yake jagoranta sai ganin shi na shugaba sai hura wuta ya hura wuta kuma ya ce su shiga kodon ku shiga tun da ne shugabanku kuma da a kuran a takaice dai suna neman shiga ha biyayya suna neman su shiga wasu su shiga wutan sai wani matashi cikin ansa ya ce kai ku tsaya kun ga dai wannan wuta muka gudu muka zo ga annabi muka zo muka musulunta wace zamu hada wuta to wallahi wannan mun ga mun je gida mun ga annabi sai mun je annabi ya ya ya ma gaskiya ba mu gudun wuta mu zo mu shiga wuta to Allah ba zai yi ba ku tsaya wallahi a ku tsaya a dakata haka aka yi kuwa ka zuwa ga adawa da labari ga abin da ya wakana wai ce mu shiga wuta wani ya ce aka a shiga ya zo an gaya maka wanzan laka ce inda matsati fil ma'ruf ya ce wallahi inda ku shiga wuta da haɗa da bukuta inda ku shiga da bukuta shi kenan nan kwana mai kenan mutum da kanshi ya kashe kanshi tunan da yake na aye a jumulce tana maganar don ya ce ba aiki da asababa wannan bai takaita kan wannan magana nan dai a jumulce Allah mai girma da buwaya iya kira ya aihul ladina amanu atiullah wa atiur rasul wal amr minkum ya ku masu imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah wajen ulama ka ba cewa ati ulama minkum ba cewa ati ulama ka haka ce ati ullaha wa ati rasul dan matakin da'a daban ce da'a ga Allah kai tsaye ga manzon Allah ido wurhe kai tsaye amma ulai aka ce wa ulul amr su ba cewa ati ulama ba sai aka gama da'a ga ulul amr yanda inda ya dace da wancan da'a ta warku ulul amr idan suka umarni abin sa'a ma Allah za a yi sa manzon Allah za a yi kenan da'a su an ce da'a ce muqayyada ba da'a ce mutalaka ba ana musu biyayya cikin ma'ruf ba cikin komai ba za a samu cikin shugabanni wani yawan umarni na banna zaban Allah an samu shugabanni suka bance ba su musu wani umarni ba an samu umarnin da wani abu ta banna da musu da dinai amma kan ba annabi sai ba kun ba zarge su ba kina a takaice da'a ga ul amr tana da muqayyada ce ba mutalaka bace ba kenan inda bai saba ma ba umarnin Allah ko na manzonin Allah wannan shine kenan da shine na ake cewa wani ake ce ana hujja kenan tunan ulul amr minkum su ulul amr minkum shi ana nin fuqaha malaman fiqh wasu ana nin jagorori a ana nin amir amirai yan wa a takaice ibn kasir na cewa wannan aya ta kumshi dukkan wani jagoranci duk wani shugaba illa akan jagora na al'amarin al'umma gaba daya wanda ke magana kan malami da waye da gaba daya wannan ta hawa kan shi da sai ka ruwa da imam muslim ya ruto wadda ruwa ya kamar yadda ta zo abdullahi bin amr bin as ɗaya cikin magabata ke cewa ya iska abdullahi bin amr bin as a cikin inuwar ka'aba ya ce da na je mutane sun kewaye wani don nisan shi ba ya ce da katun masajid faiza abdullahi bin amur bin as jalisun fi zil ka'aba wannan su haulahu mujtami'un alai fa atatun fa dalatu ilai fa qal to anan ga aka cika ne ya san ma san shi labarin yace na san abdullahi bin amur bin as a inuwar ka'aba yana zamne mutane sun zagaye shi kusan abdullahi bin amur bin as iya cikin wanda suka wanda dai an san su cikin hukumar musulunci kuma daga baya ina abu suka ma suka ma addinin Allah aiki to shi abdullahi bin amr bin as dan kuma ya keɓance ba ya ƙaurace ma fitina ta rabuwa da aka samu ta ɓangare ɓangare ya ce mutane sun zagaye shi ya ce sai na zo na ce na zamna sai na ji iya cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa nazalna manzilan fa min sulhi khaba'ahu wa minna man yantadil wa minna man fi jasharihi إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاة جامعة أصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بل وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع فإن جاء آخر فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر قال فدنوت منه فقلت أنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذني وقلبي بيدي وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله تعالى يقول والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم لكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أزوادك عشان آية كون آية nan dai abin da yake ruwaya ta imam muslim wannan abdurrahman bin abdurrabbil ka'aba ya ce na shiga masallaci sai ga abdullahi bin amr bin as a zamne an kewaye shi ya ce sai na ji iya cewa muna tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani bulaguro ya zo wani masabki ya sabka an sabka an shiga wani iya abin gyara kibiya shi iya ana antarma ta mashi ko ta kibiya wani yana cikin yan dabbobin shi dai ana cikin shagali haka an sabka ya ce can sai wani mai shela wani manzan Allah ya turo ya shela ya shela shelar da yake yi yana cewa a salatu jami'a ana yi wannan kalma an so a samu ta haɗuwa ba lokacin sallah ba an so a tattaru a salatu jami'a salatu jami'a haka muka ji bayan wannan shela ta asalata jami'a ya ce muka haɗu muka zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai a nan bayan mun haɗu sai yake cewa kina hudu ba take musu innahu lam yakun nabiyyun qabli yace ku sani cewa babu wani annabi kahinni in zo duk annabin da ya zo illa kana haqqan alai an yadulla ummatahu ala khairu ma ya'lamuhu lahum yace babu wani annabi kahin ni in zo duk annabin da ya zo sai haƙƙi ne akan shi ma'ana wajibi ne akan shi ya shiryar da al'ummar shi kan dukkan abin da yake na alkhairi da ya sani wajibi ya isar ma al'ummar shi da shi kuma wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum kuma ya musu galgadin dukkan wani sharri da ya san zai same su sai ya musu galgadin shi a nan shi malamai ke ƙara hujja cewa wanda yake ya san ma'anar wannan magana yake da imani na gaskiya kenan kana da imani babu wani abu na alkhairi da za ka yi ka samu wani sakamako a wajen Allah sai manzon Allah ya isar da shi don ta haƙƙan alai shace duk wanda zai ce akwai wani abu saura a baya yana wa manzan Allah tuhumar rushin sani ko ɓoye amana da shi ya waɗi ko annaba haƙƙi ne a kan shi duk abin da ya san na alkhairi ne to isa ma'alumma shi kenan duk wanda zai kawo wani abu na neman lada ba manzan Allah ya koma ga Allah ya ce wannan abu ne na samun lada ba manzan Allah bai aikata ba ba aikata bai tabbatar da shi kenan imma kana tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da ɓoye amana ta sako ko kana mai tuhuma da jahilci rashin sanin alkhairi wannan shine an wa iya cikin hadari na dan bid'a inda a hili karara babu wani alkhairi a bid'a yan wa duk mai imani wala imani babu wani alkhairi a bid'a babu babu wani alkhairi kanta illa halaka kuram Allah shiri da mu da yake babu wani abu na alkhairi kuma ta haƙƙi ne haƙƙan alai haƙƙi ne akan duk wani annabi ba wani abu da ke na alkhairi ne sai ya isar mata al'ummar shi haka yace kun babu wani abu yace idan sharri ne wajibi ne ya tsoratar da su duk sharrin da ya sani gare su yace wa inna ummatakum hadi wannan al'umma ta ku yu'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya lafiya aminci a cikin al'umma ta farko su suke da garanti babu rikici babu hayaniya a farko dan farko aka ba garanti yace yace wa saysibu akhirha bala'un wa umurun tunkiruna in baya kashin al'umma bala'o'i iri iri za su same su da al'amurra iri iri wanda ba su da kyau kun tabbatar da rashin kyansu yace wa taji'u fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'dan fitina iri iri wannan tazo wata tana kanantar da wata ma'ana idan wannan ta zo ana gaba cikin tashin hankali idan ta baya ta zo sai maga ashe ta farko ma karama ce shine raqiqu ba'daha ba'dan wata fitnal tana mai da wata karama saboda ta farko muna jin cikin zai hankali sai ta kauce ashe wacce matayin damdama haka za a rinka yi ya ce haka za a ce wata jilu fitana fa ya kullum mu'min hadi muhlakati wata fitina za ta kam za ta tunkaro ga dangaren idan tunkaro ku fitinar mu'mini zai ce a da daga daga mun gama yau daga wannan mun gama yau shikenan hadi muhlakati wannan ita ce halakata na tsare na gama yau haka zai wani iyanan wannan kuma ita ma ta tahi ya ce sun matankashif wannan za ta yayi ya ce kuma wata yi fitina wata ta zo mummuni ne zai ce hadi hadi wannan ce wannan wani ita ce alama muna da alama daga wannan kare muna da alama wannan dai da an ta zo an kare shi ke mun gama yawo haka za a rinka yi ya ce don haka faman a habba an yi zuha za a anin nar wa yi dukkan janna duk wanda yake so a nisantar da shi daga wuta a sashi aljanna falata a ti maniyatu hoyunu billahi min akhir ka yi kokari homar ajalinka ya zo maka mana jan hankali rike imani duk a yi gwagwarmai a ka rike imaninka da Allah da manzon shi me san mai imani ya yi kokarin ajali ya zo maka kana mai imani da Allah da ran lahira kuma waliyati linnas waliyati ila nas lazi yuhibbu an yuta ilai kuma kai kokarin abinda kai kake so na alkhairi kama wani kaka nemi sharri ga wani yanda kai baka so eh i kokarin duk abin san baka so kaka ma wani yace man ba imaman fa atawu musafaqata yadi tunda magana kai mun ta jagoranci duk wanda yayi mubai'a ga wani shugaba na al'umma muna magana wai magana jagorancin al'umma shine mahi aula kuma shi zama fitina shine ko ake magana aka jawo aka ce shugaba ana magana shugaba na al'umma gaba daya ba na ba malama ko liman dan liman ya gari akwai liman mai da yawa na juma'a ce akwai da yawa to wannan ne shi kuma wannan ana magana shugaba wanda bin shi yake wajibi wanda na gaba daya na kowa da kowa mai mai mai wukan yanka mai wukan yanka mai hukunci shi ne shugaba shi ne malamai ke cewa an samu malamai salafiya wannan zamanin suna magana an samu kurakurai a yanzu na ɗaukan wannan amiri da ake magana a maɗa'a don abin da yake cewa wannan shugaba da ake magana idan kai mai mubaya'a ya ce sai wani ya zo yake so ya yi rigima da shi aka ce fadribu unukul akhar ku gama kai ku bugi wuyan wantar ku kace wantar ɗin ya ce a nan ne ya ce fadanautun he na ƙara zuwa kusa na ce an shudu ka billa ina gama ka da Allah yanzu don girman Allah wannan magana kai da kanka ka ji ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam don girman Allah haka ka ji manzala yana magana a lokacin nan sai yake ce gwada da ake gwada da kunnan shi ya ce kunne na wannan ya ce walla kunne na ya ji wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka zuciyata ta rike ta kiyaye na ji na kiyaye haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na yawa da shugaba ne kaga nan kenan shugaba na al'umma abinda malamai wanda suka rayu irin zamanin irin su Usaimin irin su Bin Baz irin su Albani irin malamai na salafiya irin zamanin suna cewa irin su irin su amma cikin littafi na mashahur hassan in su ali halabi cewa gaskiyar magana an lura fitina ta samu wannan al'umma ta ɗaukan shugaba na gaba ɗaya sai kama shugaban ƙungiyanka wannan hukumci kuskure ne kama shugaban ƙungiya wannan hukumci kenan duk wanda ya zo da mai shugabanci ko wata ƙungiya to gaba za a yaƙe shi a ranar ƙasa ƙungiya ta kai nawa iri iri wa wacce za gama a yaƙa sai a rika neman halitta yakin juna tsakanin firar suke cewa ya kawo yanzu yin abin da ake zama misali a sham a siriya muna ji jama'ar nusura jama'a mujahidin haka jama'a wata ke wai mujahidin sham iri ƙungiyoyi ko ce kuma iya wallahi suna da aƙida ta ta musulunci amma mene muskila da mubaya kowa ya ma shugaban shi mubaya ɗan jama'ar nusura sai gaba a kashe jama'a jundun sham ɗan wannan sai gaba a takace kowa iya ɗaukar nashi ne yawa mubaya kuma dole a gama a yaƙi wancan to wannan kuskure ne kuskure ne wannan fahimtar dokan shugaban kungiyar ka ko jama'a ka ga mai hukumcin amirin al'umma gaba daya mai hukayen kadin al'umma ce wani ya kafi tuna a yau ya ga wani abin kuma kahin a asham abin ya ji ma iya kasa yanzu da wani zamanin abin ya wuto kungiyoyi ko kungiyar ta tashi sai shugaban ta ya jihadi a yi kide gaskiya nan ba wani iya cikin fitina ta wani zamanin na haka mutum ya hankali da shiga irin wannan yaƙi da sunan wata ƙungiya raka neman yaƙa wasu al'umma kuma aƙida guda kuma wani dan kai wancan shugaban kana gaba shi kamata awa ba da wani abu ikan yi ya zo ƙasar ku wajen wuri daban mutum da ya hankali gaskiya magana nan shugaba na al'umma mai wukayenka wanda ke jagoranta ku da littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya ba naku daban ba idan anan shi wannan ba abi ba shi wannan ba abi daya yake shi manzo Allah ke cewa idan wani ma ya zo ya nemi takara ba takara kuma takara ba takara ta duk wanda ya zo ke neman ya ci wuri ki to ku gamin ku ku yake shi ku mana kushe shi ta mana mace ba abi giwe shi mana kare shi wannan yan uwa muna fata Allah shaida mun fahimci mas'ala na ta al-sunnah wal jama'a haƙiƙanin al'amari shugaba wannan na kungiya illa zamto kan aiki kaza jagorancin ko tsarin na rayuwa na rijiyoyi ne na wa'azi ne menene kai huce wannan jagoranci na wani aiki a cikin addini bai da matsayin shugaba na gaba da gaskiya magana shugaba ne na wani aiki cikin al'umma amma ka ba shi matsayin abin mu'minina hatta kai ga yaki gon suka mai tawaye a yaƙe su Allah shaida mu duk da yan uwa ce menene zai yi a ce yau al'umma sun samu haɗuwa wuri guda ko da nan hannun ƙungiyar ce in wani babu wata fa'ida ka hata ƙungiyar babu wata fa'ida ka rubu ƙungiyoyin babu wani alheri a cikin shi babu alheri a cikin ƙungiyar ku daban tamu daban duk yadda muke a magana ƙida ɗaya wallahi da wuya ta ta zo daidai san ba kama a ce shugaba guda bane kuta kan shi ba kullum musulunci bai san rabuwa ya san haduwa wani abu ne da ya yi to amma wai shi ya yi baka ba shi hukumci idan wani ya ce bai bin taka ka ce kamin hukumcin ya tawaye a yaƙe shi magana kenan amma a haɗu wuri guda shi ne aula shi ya yi inda samu to bai samu ba kunan ka ɗauki wancan ɗan uwa ne na aikin addini kunan ka kamin hukumcin ɗan rinta a yaƙe shi ya tawaye ya ce yanzu wannan Allah ya umarni ɗa'a ga Allah ɗa'a ga manzo na Allah da jagorori magana ibn kasir cewa shugaban al'umma gaba ɗaya shine amma su ma misali wannan imamu ne na unguwa malami ne za a ji magana shi in ta dace da wurin da aka magana na matsayin magana Allah Allah ta manzan shi inda ya dace da wannan wurin kuma kwarai akwai maganganu da yawa kan shugabanni gaskiya yanzu dai anan a takaice sai bayan wannan umarni in zaka gane al'amarin an ci ayi da'a ga Allah ga manzon Allah da jagorori da shugabanni sai ta amma kuma nan musan shugabanni masu jagorancin ku akan littafin Allah suna nan sallallahu alaihi kashi Allah ke mana kashi yace fa in tanaza'atum fi shay'in idan aka samu rigima kai ka ce ni na ce kowa ya kawo nashi to a nan kurin sai Allah mai da al'amarin kuma a nan sai aka ɗauki al'amari ya ka ce fa'inta na za'atun fi shai in kuka sami jayayya rikici kan koma mine ne ya ce farudu ilallawar rasul kuma da abin zuwa ga Allah da manzo na Allah kaga anan ba ce ba kai ulama almago don da ma ana samun iya samun sabanin al'ulamari wani ya ce kaza ko shi ya waje a yi kuma ya babu hujja ma iya abu saɓa Allah ne ma to ce inda aka sami jayayya ka ce na ce halaka ne haram ne to zai sai aku ba ta misalin za a koma ana rigima a koma iziya a koma risala askari mudawwana a ana rikici na kan wata matsala ta ake mai manzan Allah ya ce wata mai aya ta ce ba a rikici mu zo warware ka kawo wani tayin fiƙiu annan ba ka Allah ce ba shi Allah ba ka ce ba ana musu ɗaya kan lamari amma lokacin samun jayayya ka ce na ce muna rikici ina za mu je mu samu masala mu samu hujja a yanke gardama dole a koma ga Allah ga manzon shine Qur'ani ko Sunna sai wani misali yau rikici da muke a ƙasar misali yanzu gashi nan ana rikici a ana rike hannu ba rike hannu wani ma ba sallah kaza wani ya ci a yanzu misali kan magana ta ciki abu ne wani sallah na a ce misali ba bismillah wannan shi ana bismillah wanda ya ce ba du'a istifta wanda ya ce ana yi to yanzu kan rigima ya ka ajiye ta eh an ce wa- ana rikici a da magaran ko a wani gari akan rike hannu ajiye rikicin kowa sai ka tambaya me manzo Allah yi ni da laifa ni abin rigimai an ce kaza azkari wani mun ta ce kaza a kaza a ina ne a me manzo Allah ya ce duka huta don ba wani malami na hadisi a duniya wani yanwa wanda yake inkarin hadisin ɗora dama kan hagu babu shi kun gaji kawai a ce ɗaya cikin malamai magabata ga wani malami ba wani malami yan kwashe-kwashe ba wannan ma'ana ke malamai yan kwashe-kwashe ba su ba a ana maganar malamai masu nan malamai a ce malam wane militai kaza babu illa ku abin da ake cewa wani ya ce a shi mustahabbi ne wani ya ce a wa- wani ma ce wajibi ce ko wannan kuma ce ka da ka koma hadisi za ka samu hujja amma daga ce za ka samu sakewa ka kama nan an ce daga nan aka samu wai a saki tun da nan ya ce ka kafara ka yi karatu bice ka kaba da ba ka da babu ta irin wanda hira kudin sai ka ta hira misali eh, yanzu cikin mu- cikin malikiya ana cewa ai a malikiya ba duwa istifta ban da wani sabta mun ji irin fadalar annabi- annabi yayinsa sai a ce ma malikiya ba yi alhali inda za koma malikiyan ma an ga karanta yaka ga imam malik an wa misali yanzu mu dauko musa sarali a cikin yake bayan ya kawo nassin na an karanta yin du'a istifta sai yake kawo maganar to wannan magana fa haka ta shahara a mazhaba cikin jihar gilin ya ce amma imam malik ya ma cewa mustahabbi ce saboda mi ya ce saboda ya tabbata ya ce ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah a ko wajen bude sallah iya addu'a istifta ya kawo kuma lafazinta duka biyu kada ba sun su Ita- ka- amma amma- ita ke maza ba ba yi ko amma ire wannan da yawa ne naka kullum kana rikici da wani kan kaza kaka ba kanka wahala malam wani ya ce to ya sa wani malamin mai wannan ra'ayi ya kai ma malami 100 ko 200 ma ra'ayi shi ne ya yi hujjar ta yi shi amma ya ce me ma- me ya tabbata daga Allah ko daga manzon Allah shikenan wannan shi ne wa yake rage rikici amma har abada dan uwa ba a gane ba cewa idan muna rigima baka fa'inci ba mu koma ƙur'ani ko sunna dan warwara to hala abada za ku yi turgiyar mu ƙwarewa ya ƙare ta malaman garin su ya kama kan wani malamai na masar ko na algeria ko na saudiya bayan ya ƙare makai ta mahira ba ka ce manzan allah ya ce ba ƙur'ani manzan allah ya ce na sunna kuma sunna in ta tabbata na ka yan wa a takaice wannan masa'aloli da yawa wannan wala inda malamai za su fahimci wannan aya La- kuma yan wata ce magana wannan magabata su sun yi aiki da ita daula ba ka samun ɗaya cikin malamai imma imam abu hanifa imma imam malik imma shafi imma amur bin hanbal ba ka samun ɗaya a cikinsu wanda zai rigima bayan zawon na ko ya fatawa idan nasu ya zo ka kai tsaye su musa in wasu mamu shafi ce ce ma idan ka ga wata fa- na yi fatawa ka samu nassin sunna saɓaninta ta ka san neman hankali na bai nan hankali na bai nan na yi ta yake cewa eh, me aka ce imam malik ke cewa innama ana basharin usibu wa khutu fanzuru fi ra'ayi yace ni mutun ne ina daidai ina kuskure ku diba ra'ayina fa kullu ma ba ta sunna khuzu duk abin da kuka ya daidai da sunna ku rike da qur'ani da sunna kan ya mun sharadi duk abin da kuka ga ya daidai da qur'ani da sunna ku rike to ma khalafa ta ba sunna fa turku duk abin da na faɗi kuka ga ya saba qur'ani ku sunna ku bar shi isa abu bin hanbal mai cewa da ra'ayi na yace kaka bar ra'ayin malik ko na hauza yi ko na abu ba ta tun ra'ayi ne ka kuma ka tabbata sunna ko ma tuce ko ma tuce ana rigima ba ko ma ra'ayin kaza ra'ayin wane ce ko ma qur'ani yace wa khudh min ayta akhadhu ka doko daga inda suka doko ina ne qur'ani da sunna haka suka kawo addinin sai mu ga malamai yan wa wallahi idan ga mutum iya rigima kan wani sabani na fatawa ko abu wala jahili ne jahilai jahili ko ba ta ko malikiya an wa zaka ga ne malika ba jahilai bane ba illa mutane ce malika da ake nan wannan yan kama kama nan wannan wannan malika bane wannan ci da dini ne Allah jira ne suke malika suke malika wallahi ba malika bane ba sun zaba imam malik kan aqida kan fatawa biyu sun zaba mishi ko malikawa ne dan sai ana malaki ake kun malikawa ne amma wallahi abu da yawa suke hujja da shi ya saba imam malik muna magana malamai na malikiya na hakika ka ɗauko misali guda a nan kusa motar dalil ka karanci irin su mudawwana ka ga wani malamai na malikiya malamai ne masu adalci masu neman hujja za ka samu a wuri guda masala guda ga fatuwar malik babu nan zai yi haka malik ya ce haka ibn qasim ya saba mata haka ga ashab ya saba ta ibn qasim haka samu misali yan wasu magana muka kwanaki akan masalar mutum ya samu kanshi a halin da babu ruwa na arwalla babu wurin tayamma ra'ayi wajen biyan ne na malika daban ashab daban asbabu daban ibn qasim daban duk kowanne zaki daban kowanne mai cewa wani ya ce a yi sallar a sake a yi ta babu alwala ba ta ba amma daga baya a sake wani mai cewa ba a yin ta kun ba a sakewa wani ya ce a ba a yin ta amma za a rama a ƙarshe ne ashabu ke cewa sai ba malik suna ga za a ba a yi daga ba a sake an samu ruwa ashabu cikin almajin malik ya ce a za a yi ta shi ra'ayi ma malik ba a yin ta ya an samu ruwa ya rama nan haka ra'ayin maliki shi da ra'ayin da yake daidai a cikin su na ashab shi ya kawo hujja da cewa a a idan ka samu kanka babu ruwa na arwalla bar abin taimama za ka yi sallah a halin da kake ciki malamai suna ke cewa wannan ra'ayin ashab shi ke daidai da sunna a aikace fi'iliya ta ƙaririya annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kanshi lokacin da babu taimama inda aka rasa ruwa sahabbai sun yi sallah a halin da babu ruwa lokacin ba ta mama suka yi sallah wannan halin suka manzo Allah labari ya tabbatar musu da abin da suka yi kaga irin wannan ka kenan bin yan wake na anan ya kusanta mana malaman malikiya magabata ba yan bin ra'ayi bane suna bin nasi ne in suka ga ga nasi misali mun dauka wannan misali ga risala ga iziya nan da kasar mu gaba ɗaya kowa san wanda ta su ake girma nan ko yanzu misali kan hukuncin ruwa mai risala hukuncin da yake na ruwa shi iya ga ruwa inda ba da yawa bane kwarai idan aka samu wani abu mai suna najasa najasa ba sabili ba ba wani farfaro ba najasa ta hada cikin ruwa yace idan ruwan bai kai ba tulu ko kai tulu misali wannan ruwan ko da ba ta kai ba ruwan ya baci haka ka cikin najasa sala haka ne a risala amma mai iziyawa shi mai zai ce a shi ce ko da makayin alwala ne ko abin wanka na mai wanka sai najasa ta fada yace in dai bata jirkita shi ba ya inganta a yin arwalla da tsarki da shi sai an samu wani yayi amma zai iya yin arwalla da wanka kai duka bada kawa ne menene eh anan ra'ayin wanda ke daidai da sunna ya zama ta sunna kuma ya dacewa da ra'ayin malik ra'ayin mai risala kai mai ziya ra'ayin mai risala ra'ayin suruni ne suruni ne wani fatawa cikin malikawa masu imam malik ba haka bane ba a wajen imam malik in dai ruwa bai jirkita ba na zai ta fada ko da na arwala ne iya nan a matsayin ruwa illa an kasa wani mai kyau ya yi kaga nan dole ba me ya karanta da mu na magabata suna aiki da nasi ne zaka ga maza maza ala guda san malikawa kuma almajin malik wasu ka zama a gaban shi kowa fa'inta shi daban amma anan dan jahilci na mutane kana wata fatawa da sab amma duk tashi je karanta izziya ko sala yace mama kahuri ne ko bishop malik ha ba kake ba wannan suna mutum ne haka iya talar jahilci wandan ka wata fatawa ta sab amma littayin ka ka ce wani ko ba ka annabi ko na ko ba ka ce mama munafiki ne za suka ce ba wannan iya kwata banta kai mai haka jahili ne dan wa abu ne ana buƙatar hujja ba a wannan duniya ba wata madogara ga mai imani kwakwara da ba ta canzawa illa ce Allah ce manzan Allah ce na ce madogara wadda ba ta canzawa kun ba kuskure kanta ba an wane ne ba wannan ba aka isa da kuskure sahabbai suna raye wani sahabi zai kace wani abin kuskure ne kuma yarda ma'auya ya zo iya tawafi a Ka'aba kowa san asali annabi sallallahu alaihi wasallama iya shahwal rukunul yamani da hajar aswad Ka'aba wuri biyu ya shahina annabi inda dama kuma nan ya shawo bangare biyu nan ya shawo nan ya shawo amma nan ya kari rushe mai wata wancan nono sai ma'aure ya zo ya tawafi ya shawo ya zo da ya shawa sai abdullahi bin abbas iya bayan shi ya ce wannan ha a na kasan wata ya ce to mai lahin ya ce sunna ya ta yi sunna za a kowa abin da ka yi ce sunna za a yi ta kana gaskiya a alhaqu ma'ak yayi ba ibn abbas gaskiya duk da shugaba ne kuma babban ne kan wannan amma ibn abbas yayi a yo zaka ce a to bai lahi yace sunna haka sai ayi ce a wannan kamar da bi sunna yace kana gaskiya shikenan ba. haka suke magabata ba wani yaro ne wannan a hujja ko ake bi kaga wannan yaro na kan shi kuma shi shugaba ne amma yayi me me yasa zaka yi haka sahabi zai abu tabi'i yace wannan hulka na ka samu shi haka manzo Allah yi sai ga mishi yace a to ka gana an ba magana bi ba su mata tabi'ai almajiran sahabbai ne amma in suka gana mana addini sabo sai tambaya haka manzo Allah yi sai ka ce mishi haka yi to kai loka hujja wata ruwa cikin magabata tabi'ai wani sahabi ya wata gawa sallah sai iya kallon shi ashe da ka ga wani namiji sai ya tsaya a kusan kanshi aka hau gawan mace ya tsaya tsake ta ya ce to ɗazu ina kallo an kawo maka gawa ta namiji ka tsaya daidai kan shi ta mace a tsakanta me ga suna ce haka annabi ya ce haka maza Allah ya ce ta fafuzu ta ku kiyaye ku kiyaye wannan suna cewa ya kiyaye sauran ku kiyaye fafuzu ku kiyaye suna amma da haka bane ba su da hujja kurin Allah ya ce annabi ya ce shi ne kuma dogara wajen magabata kan zama mutum ya fama da littafin malamin shi amma ya kawo daga daga za a bincike kai na wiki ne Allah kiyaye kenan wannan shine tushe na magabata madogara za a ma amma Allah da'a awa manzan Allah da'a awa shugabanni da'a amma inda lokacin da aka samu rikici ka halitta na haramta wata ya halitta wani haramta sai a ce to yanzu mai Allah ce mai manzan Allah ce mun shaka misali anan wadi a hili karara tsakanin Abu Huraira na abdullahi bin abbas da abdullahi bin da wannan abu salama bin abdurrahman bin auf wanda abu hurairah ya fatawa ka abdullahi bin abbas ya fatawa akan idan mutum ya mutu ya bar mace da ya bar mace da ciki sai ta ayu kasa da ta da kwana goma ibnu abbas ya ce ai idan ta ayu kasa da ta da kwana goma sai ta yi jiran wannan sauran ajali in ma cikin ta wuce wata da kwana goma shi fatar da ibn abbas ke yi dole in ma cikin nata ya huce wata hudu da kwana goma in ta yi wani yarda amma idan ta ayu kasar ta hudu da kwana goma ya ce ta kaba ba ta kare ba ta cika abu salama ta biyi da yaro na zamin abu ne yaro ne ya ce ka kuma tambaya kama ibn abbas ba a gaban shi suna da ne ya ce ka wannan tambaya wannan fatawa ta kafa ina ga gashi nasin qur'ani Allah mai girma ya cewa wa ulatul amal atuna ayin dana hamla hunna mata masu ciki iddan su ai abin daga cikin cikin su wannan aya Abdullah ibn Abbas santa amma me ke shi Ibn Abbas yake fa'intar wannan aya ta ke tsanci banda ta kaba tun da zai ba magana shi da yaro daya ana Abu Hurairah ya ce ai ni ina goyon baya ra'ayin dan wani ina goyon baya da yaro Abu Hurairah ya bada goyon baya da yaro ta ce yaro yaro kuma yaro ne yaro ne ita amma gaskiya ina goyon bana wani yaran to yanzu duka yan uwa ba mu dogara ba su ce manzo Allah yana hukuncin shi ne ba magana yanzu ana kawo kowa zai aiki ibn Abbas da fatawar shi ya tsaya Abu Abu Salama tashi ya tsaya Abu Hurairah ba da goyon baya to yanzu waye a cikin biyun wannan za a ce waye kan gaskiya za a nema ba zama cikin kowa zamana sai yanzu ya za a yi a cikin abin za a tura ma a tura cikin gida a tambayi matan anan sallallahu alaihi wasallam aka aika cikin na ga cikin gulamun kibir abbas ne wannan cikin sai aka aika wani ya je tambayi cikin gida na ga sama aka sama aka sama ana gana ummu salama ummu salama aka tambaye ta ga abin da ake a masallaci wa tsakanin abu huraira abdullahi bin abbas abu salama bin abdurrahman na bin auf ga abin suka hudu ta ce mace ce ta aihu kasa da cikin kwana a zan bayan mutuwar mijinta abin da ya faru wata ce ta aihu bayan kwana abin da mutuwar mijinta ibn abbas ya ce a idda ba ta kare ba sai ta cika ta hudu kwana goma amma abu salama ya ce a ta kare tunda idda mai idda kullum daga aihu an kare ta ce yi wannan mai sauki ga wance bar abin da washi wannan abin da ya kana gare ta wani mata baiwa Allah a cikin mu da wata mace a cikin mu ta wani baiwa Allah mijinta Abu Sanabil ya rasu ya shahada ya mutu a uri nan daga alawa cikin cikin da ya mutu tace bayan kwana 40 Allah ta ta ayu manzon Allah ya kulle arman sai an gane aka zaka shi ana jayayya kan wake dan a tsaya mu fahimci hanya mahi sauki ga mai imani ka wuta da huta daga hayaniya in me aka ɗauko na mas'ala in aka tada halitta haramtawa to babban madogara ƙur'ani da sunna inda babu nasi zahiri to ba zan zarge ka ba kai da ka bar a yin fahimtar wane ko wane ko ya tsarta shi babu nasi a zahiri wani zai ce ga mai gaskiya ko amma wannan ana kan maganar hukunci amma abin da yake yan wani ibada ba a kawai ibada kuma da maganar wani wa'anan wa ba a ma ibada ishihadi babu imma nasi zahiri ko babu kurin abarta ba kawai ibada ana fatawa kan wani hukunci kaza ya ɓaci kaza ya yi amma ibada bautar Allah ba a yanta da ijtihadi ko na wane ne muna maganar fa'imta na za'atun fi sha'in idan kuka yi jayayya cikin koma menene fardu ila Allah wa rasul kuma ya dashi zuwa ga Allah da manzo na Allah amma sharadi yace in kuntum tu'minu billahi wal akhir in kun imani da Allah da ranar lahira kaji sharadin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun imani da Allah da ranar lahira to duk rigima ku ku mai da wurin warwara wurin kake rigima a koma ga Qur'ani da Sunna zalika khair yin haka mai da rigima maraurar rigima ga Qur'ani da Sunna shine mahi alkhairi kuma wa ahsanu ta'awila shi ne mafi kyawun makoma ta mai imani a ce makomaka madogararka ƙur'ani da sunna Allah samu kan wannan hanya ci gaba
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا to yan uwa ina ga ganin ayoyin suna buƙatar bayani kuma lokacin kaɗan ne da haka yan uwa ƙarshen dai karatunmu wanda kullum ita ce hanya da muke kira kanta yan uwa a sunna wal jama'a mu neman tsira gobe kiyama ya koma ga Allah cikin aminci to la ya wadatu da littayin Allah da sunan annabin da Allah ya aiko kai bauta ta ma Allah da ra'ayi ko nawa ne ne madogara ƙur'ani sunna kuma akan fahimu salafus salih kan fa'inta da magabata na ƙwarai ba da ra'ayin tsakar rana ba a yau ko jiya Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا مخرج من هذا إلا العلم يا إخواني والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وليس بفهم كل ناعم بفهم سلف الأمة إذا أردنا أن ننجو فعلينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا إذا فعليكم عند حصول هذا الاختلاف الكثير وأظن ما جاء اختلاف كثير مثل زماننا هذا كما أنه لا يمكن أن يعبد الله عبادة صحيحة إلا بالعلم لأن فيها المخرج فيها الد- الدواء فيها وصف الداء وفيها الدواء